ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 24 ga watan hudu shekara ta 1438 hijiriya wanda shi ne dace da 23 ga watan 1 shekara ta 2017 miladiya muna darasi na ɗaya a cikin tafsirin suratul hijiri wanda muke gabatarwa a masallaci mai tarin albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu so a yau insha Allah ta'ala zan fara da suratul hijiri a farkon aya ta farko kenan insha Allah arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da fadin sa alif lam ra suratul hijr kenan sura ce makkiya ayoyinta aya 99 Allah ya rufe ita wannan sura da fadin sa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin kai tayi wa Allah ubangiji bauta ubangijinka ka ta masa bauta har sai ka mutu yaƙinin ana nufin mutuwa menene alif lam ra malaman tafsiri suka ce Allah shi ya barwa kansa sanin me ake nufi da wannan kalmomi sirrin alkur'ani ne wasu kuma suka ce a'a alif ana nufin ana lam din ana nufin Allahu ra din kuma ana nufin ara ana Allahu ara mana Allah ya ce ni ne Ubangiji ina kallo ina ganin abin da mutane suke aikatawa idan mun ɗauki wannan fassarar kenan Allah ce tilka ayatul kitabi wa ƙur'anin mubin waɗancan su ne ayoyi na littafi kalmar tilka ismun ne lil ishara ismul ishara lil ba'id al mu'annas suna ne da ake nuni da shi wajen wato nuna wani abu wanda yake nesa amma wani abun ya zama mace shi yasa ake cewa tilka zalika kuma namiji haza namiji na kusa hazihi ta mace ta kusa ayatul kitab ayoyi ne na littafi kamar ka ce hazihi ayatul kitab waɗannan ayoyi ne na littafi wa ƙur'anin mubin kuma da ƙur'ani ne shi mabayyane alkitab ɗin ƙur'anin ne kuma ƙur'an ɗin ma shi ma dai ƙur'an ɗin ne kalmar mubin ana nufin bayyin mai bayyanannen zance ya bayyana halal da haram mai bayyanannen zance da ya bayyana gaskiya da ƙarya malamai suka ce to me hikimar kawo alkitabu da alƙur'an tunda dai alkitabun alkur'an ne alkur'an din ma alkitab ne kuma kilahuma wahid sai malamai suke cewa wasu daga cikin suke cewa abinda wannan yake nuni kowanne ɗaya yana nuni akan wata fa'ida ta daban da ɗayansa bai nuni a kai ba in an ce alkitab ana nufin ma yuktabu abinda ake rubuta shi in an ce alkur'an ma yi ƙura'u abinda ake karantawa kenan kaga alkitab ana nufin littafi da ake rubuta shi kaga ya ɗauki wannan ma'ana alkur'ani littafi ne rubutacci alquran fa ma yuqra'u littafi ne da ake karanta shi kaga kenan dai lafazan duka sun zo da ma'anonin da suke dauke da shi ko ba ka bane sannan alqur'ani ana iya fassara shi da ma yujma'u ba'dahu ila ba'd abinda ake hada shi sashin sa da sashi surori a hada suri guda wasu malamin suka ce a alkitabu ana nufin attaura da linjila tilka ayatul kitab mana ayoyin attaura da linjila sannan alkur'an kuma alkur'ani sananne sai ce ruba ma ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin a kirara abu ja'far da nafi da asim sun karanta da ruba ma kamar da aran ma ya karanta mana bi takhfifil ba'i wasu kuma malaman makaranta qurra'u sun karanta rubba ma kamar yadda aka san rubba ne da rubba ake cewa amma nan kuma sai aka ce ruba ma luga ne guda biyu kalmar rubba ana nufin littakli duk abin da za a kawo shi a yi bayanin abu kaɗan kamar yadda ake amfani da kam littakfir ko ba ka bane yawwa rubba kaza ko kam kaza in an ce rubba ana nufin kaɗan kam min fi'atin kalilatin ana nufin da yawa ko ba ka bane ko da ke wannan an kawo kalila an yi taksisi akwai rubba malaman larabci suka ce rubba tadkhulu alal ismi rubba din da tashdidi to yana shiga kan suna ne a sentence rubama kuma yana shiga kan fi'ili ne kamar a larabci akan cewa rubba rajulin ja'ani rubba rajulin ja'ani to kaga anan rubba a gabansa me rajul rajul kaga ism ne rubba rajulin ja'ani kaɗan ne daga cikin wato mutane a samu wani mutum ya zo mu kamar yadda suke cewa kuma rubama ja'ani rajulin rubama ja'ani rajulin kaga anan rubama ja'ani me ja'ani ja'ani fi'ili ne kenan kaga rubba tana shiga kan al-ism rubama kuma yana shiga kan al-fi'il a tasrifin su ne na larabci to anan gurin sai ce um, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin to me ake nufi manzon Allah zai mana bayanin wannan a cikin hadisi bayan na fassara sallallahu alaihi sallama malamai suke cewa ranar tashin alkiyama ne kafirai za su yi burin ina ma da sun zama mai musulmai ka duba yau a duniya suna fada da musulunci yau a duniya suna cewa a kashe musulmi yau a duniya suna murna idan wata musiba ta samu musulmi yau a duniya suna ganin musulmi cewa suna kan bata ne amma a lahira za su yi buri ina ma da sun zama musulmi kalmar ya waddu kenan ana nufin wato zai burin za su yi burin da sun zama musulmi ya tamanna kenan za a samu kafirai a kiyama da za su yi burin cewa da sun zama musulmi imam ibn kasir a cikin tafsirinsa yake cewa yayin da Allah ya jefa su a cikin wuta yanda Allah ce walau tara idh wuqifu ala an-nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukaththiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin cikin suratul an'am wannan ayar ita take fassara wannan idan aka sa su a cikin wuta aka tsaye da su a cikin wuta za su ya kai tanmu ina ma da an dawo da mu duniya ba za mu karyata alkur'ani ba ina ma da an dawo da mu duniya ba za mu karyata manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama da sai mun yi aikin kwarai mun zama muminai za su yi burin a fitar da su daga cikin wutar jahannama imam al-hakim ya fadda hadisi a cikin littafinsa daga abu shasa shi kuma ya ce khalid ibn nafi al-ash'ari daga sa'id ibn ubay ko ibn abi burda kai daga baban shi daga abi musa al-ash'ari manzon Allah yana cewa idan yan wuta suka hadu a cikin wuta Allah ya kiyaye mu idza ijtama'a ahlun nari fin nari idan yan wuta suka hadu a cikin wutar jahannama wa ma'ahum min ahli alqiblati ma sha Allah kuma sai aka samu wasu daga cikin musulmi masu yin sallah suna kallon alkibla wanda Allah ya kaddara musu sun shiga su masu wuta din kamar waɗannan sun fi waɗancan sala'a sisya su kafirai sisya waɗannan musulmi masu sallah ku kuma meye sallah ku ta muku to me amfanin sallah ku ma agana ankum islamukum musuluncin ku me wadatar da ku da shi wa qad sirtum ma'ana fin nari alhali ga ku yau kun kasance tare da mu a cikin wuta me ya kawo mai sallah wuta me ya kawo musulmi wuta me ya amfanin musuluncin wala ka ji abun tausayi Allah ka yafe mana ya Allah Allah ka yi mana afuwa Allah ka yi mana afuwa Allah ka rangwanta mana Allah ka samu cika da imani wannan hadisin malam abin da yake zai baka tsoro shine kenan zai iya yiwa mutum wato yana sallah amma tsautsayi ya sa shiga cikin wuta har ma ya zo kafiri yana mai gatsali a cikin wuta yana cewa kai kuma mai kawo ka wuta kana sallah kana musulmi mai kawo ka wuta to wannan shine abin tsoron sai ce kanat lana zunubun fa'ukhizna biha ai muna da zunubai ne zunubanmu ne suka yawa sai aka kama mu da zunubanmu aka samu a cikin wuta aka hada mu da ku Allah ya ji abin da suka faɗa sun nuna gajiyawarsu sun nuna su masu laifi ne gashi suna musulunci amma suna aikata zunubi irin musulmin da gashi yana sallah amma duk inda aka zo aikin barna da zunubi malam baya ja da baya wal yazu billah ya Allah karma mu da saba maka Allah ya ji abin da suka faɗa sai Allah ya ce a gaya wa mala'iku duk wani musulmi mai kalmar shahada da yake cikin wuta mai sallah a cire shi Allahu akbar saboda wannan gazali da kafirai suka yi wa musulmi masu sallah Allah zai ce duk wani mai sallah na yi alkawari a cire shi a yau فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا إذا أكفد سوق بعد abin mamaki kafiran nan suna ta gani ana ta cire musulmi duk wanda ya taba yin kalmar shahada yana sallah sai a fitar da shi ana fitar da su ana fitar da su ana fitar da su a lokacin ne kafirai za su ce ya laita na kunna musulmi ya kai ta mu kafirai za su ya kai ta mu ina ma da mu ma musulmi ne fa nakhruju ko fa nukhraju kama ukhriju kama ukhriju a fitar da mu kamar yadda aka fitar da waɗannan masu sallah an yi musu gata saboda sun yi kalmar shahada an musu gata saboda sun yi sallah shine manzo Allah ya karanta wannan aya alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin ya ku yan wana musulmi wuta ko ta rana ɗaya ce Allah ya jarrabu mutum ya shige ta to to akwai tashin hankali kada ku manta rana ɗayan lahira shekara dubu ne ta nan duniya la ilaha illallah rasulullah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun kwana ɗaya a wajen ubangijinka kamar shekara shekara dubu ne daga cikin irgen da kuke yi sun yi burin ina ma da an mai da su Allah ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun rabu da su kyale su ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama rabu da kafirai su ta abin da za su yi su ci ba dai aikin ku a duniya ci ba wa yatamatta'u su ji daɗi ba dai burin ku ji daɗi ba a duniya kul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar haka Allah ce ga ya musu ku je ku ji daɗi dan jin daɗi ne na duniya gajere wallahi bai wuce kyaftawa ido ba wallahi kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun ku ci ku ji daɗi ku more a duniya kuma ƙwarnata ne wa yulhihimul amalu burace-burace su shagaltar da su anil akhdhi bi hazzihim min al imani su ki su karbi rabansu na imani wa ta'ati da yi wa Allah da'a fa sawfa ya'lamuna da sannu da su sani yayin da aka kai su aka tayar da su a kiyama suka ɗanɗani azaba suka ga lalle kiyama gaskiya ce to za su ɗanɗana za su sani da Allah malam ku duba ayar yadda Allah ya ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u dama duk abin da ake a duniyan ba dan me dan waɗannan abubuwan guda biyu ne ayi a ci abinci ko ya saci kuɗin al'umma dan ya ci mai kyau ya rinka cin abincin da wani baya ci a gidan shi ya ji daɗi ku gina gidaje da kuka ga dama wasu suna kwana a cikin ƙasa ku hau motocin da kuka ga dama wani yana tafiyar kafa kuna mutane suna mutane kun samu damar da ba su samu ba maimakon ku bi Allah ba ku bi Allah ba sai kuka rakana wa duniya ba wannan duniyar bace ba ina ce wannan ce ba ga ta yanzu muna cikinta ba to aje a ci ta a ci duniya da tsinke a more a nuna mana wanda yake dawama a cikinta kuma a nuna mana wanda yake da garantin yana da garanti na sati ɗaya mai zuwa ba gida za ka gina ba ka gina duk abin da za ka gina ka gina gidan kuma bakin ciki ya yi ta kwana da kai wanda yake gidan kara ya yi bacci hadda mun shari kai kuma kana cikin gida na miliyoyi biliyoyi amma ba ka iya bacci sai ka yi wa kanka allura kuna fantamawa a duniya gani kuke duniyar ita ce da wamammiya wallahi wallahi wallahi mafarki ya fi duniyar nan tabbas ina suke wanda suka gabata ina suke dinnan mu musulmi ne insha Allah muna son musulunci muna son annabi sallallahu alaihi wasallam ina manzon Allah yake babu shi baya nan labarin sa ake bamu ina Abubakar ina Umar ina Usman ina Ali idan ka tsallaka annabawa ina Dawuda ina Sulaimana ina Ayyuba ina Yusufa ina Musa ina Haruna ina Ilyasa ina Zakariya ina Yahaya aina hum فكأنهم لم يخلقوا أو لم يكونوا kai ka ce kamar ba a halicce su ba ko ba a taɓa yin su ba a duniya sun tafi ga ta nan dai Allah ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kowanne da yake kan wannan duniya wallahi sai ya kare ba wanda zai dawama akan ta wallahi ka ci da yawa ko ka ci kaɗan shi sa mai hankali mai hankali mai hankali shi ne wanda baya ruduwa da wannan duniya duk abin da yake yi baya mantawa da ibadarsa duk abin da yake yi baya mantawa da lahirarsa baya mantawa cewa Allah zai tashi shi tambaye shi ina yan uwanmu da suke kwanci a cikin kabari ina labarin su ina babanka ina babana ina kakanka ina kakana ina kakanki ina kakata suna ina ina ɗanka ina ɗanki ina ganinka ina abokinka ina makocinka ina yayanka ina kawunka ina babbanka ina malaminka ina sarkinka ina gwamnanka ina shugaban kasanka ina makiyinka ina masoyinka babu wanda bai mutu ba a cikin waɗannan da na gaya muku wa fi kulli mai- yawmin lana maitun nushayyi'uhu wani mawaƙi ya ce wa kullum muna da mamacin da muke ɗauka muke rakawa kullum mutuwan nan ko tausaya mana ba ta kullum amma tarainal manaya kaifa tulqituna yanzu ba kwa gani yadda mutuwa take tsitsince mu mutuwa tana ta tsintan mu yadda kasan mata suna tsince tsakuwa a cikin shinkafa kullum muna da wanda muke ɗauka mu kai shi mu binne shikenan kullum kai kaiwa kake kaiwa kake wata ran kana jin ba kai za a kai ba shi yasa da aka je aka binne wani bawan Allah a kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ya kifa kansa sai hawaye ya zo masa sai kuka ya dauki itace yana caccaka yana cewa wallahi limithli hada fa'iddu kun ga misalin wannan wallahi ku je ku yi tanadi wallahi ku yi tanadi wallahi ku yi tanadi kai tanadin sallah kai tanadin karatun qur'ani kai tanadin salatin annabi kai tanadin zikiri kai tanadin aqida kai tanadin abin da in ka mutu aka tashi ka zaka ce Allah ga wannan abin da nayi amma ka mutu a zo a duba littafin ka babu komai a ciki sai tarin zunubi zunubin ka yafi ibadar ka yawa ka shiga uku daman shine dan wutan ai wanda duk zunubin sa koda da kwaya daya ya fi aikin alherin sa ya zama dan wuta ya zama min ahli shaqawa to Allah ya yi fushi yace zarhum yakulu wa yatamattau wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun kyale su su je su ci ba cin abinci za'i ba maciya ku je ku yi ta ci abinci abinci abinci kai sata ka ci abinci ka ci riba ka ci abinci kai zalunci ka ci haram dan ka ci abinci ka kai abinci gidanka tun da aka yi duniya ake cin abinci ba a daina cin abinci ba kuma ba za a daina ba sai ranar da Allah ya tashi kiyama da mai cin halal yana cin abinci mai haram ma yana cin abinci to wanda ma ka ci halal ba alƙawarin Allah kuma za a ci abinci in dai za a rayu za a ci abinci to da ka yi hakuri ka ci halal kana tara wa kanka bala'i daga baya ka zo kai da na sanin da ba yanda za ka yi ka tara barna ka yi shekaru wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghuzziya bil harami fa anna yustajabu lahu kana ta sallah ba a karba saboda kana cin haram kana ta azumi ba a karba saboda haram kake ci kana sada zumunci ba a karba saboda haram kake ci kana qiyamul layli ba a karba saboda haram kake ci wallahi ka zo masallaci ka ta sallah da wuri Allah baya karba saboda haram kake ci fa Allah yustajabu lahu mu je wala وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون Allah ya ce wa ma ahlakna min qaryatin ba mu halakar da wata alƙarya ba yani ma ahlakna min ahli qarya babu wata jama'a ta wata alƙarya da muka halakar da ita illa wala kitabun ma'lum face tana da littafi sananne ma'ana hujja ta tsaya a kanta shine wala kitabun ma'lum sai da muka kafa musu hujja أجل مضروب لا يتقدم عليه كما لا يأتيهم العذاب حتى يبلغوه akwai lokacin da muka ajiye musu kuma azabar ba za ta zo musu ba sai sun kai wannan lokaci sananne amma kuma lokacin in ya zo baya jinkirtawa duk wata al'umma da kaga mun halakar da ita inji Allah to la kitabun ma'lum tana da ajali lokaci da Allah ya rubuta akai tai musu wa'azi kafin zuwan azabar aka yi musu gargadi kafin azabar ta zo musu ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun babu wata al'umma da ajalinta yake rigayarta in baka gane ba bayan da za a yi ka mutu lokacin mutuwar ka bai yi ba Allah ya rubuta ma zaka shekara 80 wallahi sai ka karasa 80 din nan ko akan gadar rashin lafiya ne bayan da za a yi ka mutu kana da shekara 70 duk al'ummar da Allah zai halakar da ita in ya rubuta mata shekara 200 to sai ta kai 200 nan amma a manzanni suna ta mata wa'azi ta gyara wa ma yasakhirun sannan kuma ba a me wato ba a jinkirta musu azaba ba a gabato musu lokaci bai yi ba a ɗauke su sannan kuma idan lokacin Allah ya kawo shi baya jinkirtawa inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun lalle ajalin Allah idan ya zo Allah baya jinkirta lokacin da ya rubuta zai sami wato zai dora wa bayansa azaba za ta same su Allah baya jinkirta ba ko sai kwan daya yawan kukanka ba zai sa a jinkirta ba ha kuma yawan ibadanka da yawan sallaka wallahi ba za a jinkirta ma jama'a idan akwai wani bawan Allah da ya zamanto zamansa a duniya yana da alheri da amfani ba annabi annabi yana cikin ganiyarsa ana cikin cin moriyarsa ana jin daɗinsa sallallahu alaihi wa sallama kurum Allah ya ɗauke shi a shekara 63 kawai da ni da kai za mu ce ka ina ma da an bashi ya kai shekara 150 ko 200 shekara 63 watakila a cikin ku yanzu akwai wanda yake da shekara 70 amma annabin Allah wanda ya fi kowa muhimmanci a duniya duk duniya ba wanda ya kai shi daraja da ɗaukaka wallahi malam shekara 63 kawai ya bar masa dan a nuna ma wannan duniyar ba babu garanti a cikinta babu tabbas to da ajalin ya zo haka Allah ya ɗauke shi mala'ikan mutuwa ya zo a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya rasulullah za a karɓi ranka ne ko kuma za a kyale ka ne a jinkirta maka yace fi rafiqil a'la yace ina fatan Allah ya hada ni da manya-manyan abokanan zama madaukaka yace a dauki rai ya gama duk abin da zai yi to an ji hajjatul wada'i ya tara su sahabi sama da mutum dubu ɗari yace ina shaida muku babu wani alheri da na sani face na gaya muku ina shaida muku babu wani sharri da na sani face sai da na tsoratar da ku a kan shi ala hal ballagtu ku saurara na isar da sako suka ce ka isar ya daga hannu ya ce Allahumma bashhad ya Allah ka shaida na isar da manzanci ya dada ya ce hal ballagtu na isan muku da manzanci da sako suka ce kwarai ka isar ya manzo Allah ya ce Allah ka shaida ya dada daga hannu ya ce halballagtu na isa muku da saƙo duk alheri na gaya muku duk addini na muku bayani duk sharri na tsoratar da ku suka ce kayi ya ce Allah ka shaida ya ce la'allila alƙaƙun ba da amin haka annabi ya ce watakila ba zan sake haɗuwa da ku ba bayan wannan shekarar Allahu akbar ya nuna musu ƙararra ya ce wannan haɗuwar da muka yi da ku to baɗi babu ne hajjin da za a sake zuwa a haɗu babu ne la alƙakun ba da ami hada ta ce ba zan sake haduwa da kuma bayan wannan shekarar masu kuka suka yi ta kuka اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم نرجع مكو الديننا كما نكمل مكو نعمتا باب أبن بي باير با na yadda muku musulunci shine addini haka suke sallama mutanen ƙauye suka tafi ƙauyukan su na garuka suka tafi annabi ya koma madina bai jima ba Allah ya dauki ran shi لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا da duniya tana dawwama saboda wasu saboda ma'abuta duniya din da manzon Allah yana nan har yanzu har abada bai zai mutu ba kuma wallahi duniya ba za ta tabbata ba kar kai sakacin sallah azumin nafila tashi da daddare kana ganawa da ubangiji kiyamul laili sadaka aikin alheri kullum kai ta cusa kanka cikin aikin alheri duk inda ake harka ta addini ka ganka a ciki kana ta karar da kwanakinka akan haka to ranar da ka mutu za ka yi farin ciki idan aka bude ma littafin ka zaka ji daɗi sai ga yau ka je kaza gurin addini yau ka je kaza gurin alheri yau ka aikata kaza amma aka bude ma littafin ka aka ga rayuwar ka gaba ɗaya ta kare akan neman duniya ne ba aikin Allah a cikin lamarin ka ka shiga duniyar dai ku gama tara ta ku tara ta ku tafi ku batta ka tara ta mutane wasu su zo su cinye ta ka tara ta a hana ka cinta akwai waɗanda suke tara ta an hana su masu ci duniyar akwai himma wajen neman ta suna ta tarawa yuhibbun almala hubban jamma suna hadawa suna hadawa amma ba sa iya cinta wallahi alazim Allah ya ci gaba da bayanin halin waɗannan kafirai irin maganganu da suke gaya wa manzanni daga cikinsu akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa qalu mushrikan makka yanzu su muke ba da labari akan su mushrikan makka suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru ya wanda aka saukarwa da alqur'ani azzikru huna alqur'an alladhi nuzila alaihi ana nufin muhammadin sallallahu alaihi wasallama innaka lamajnun ma wakaci ne kai saboda izgilanci da wulakanci wallahi malam sai da suka kira shi ya kai wanda aka saukar da qur'ani lalle kai mahaukaci ne ku duba dan Allah wannan magana marar daɗi law ma ta'tina bil mala'ika in kunta min as-sadiqin to ka zo mana da mala'ika mu gani law ma halla ina ma da in ka isa ta'tina bil mala'ikati ka zo mana da mala'iku shahidi na daka bis sidqi alama ta qulu su zama suna maka shaida akan gaskiyar abin da kake gaya mana inda gaske kake yi aka mana mala'ika mu gani karara mala'ikan ya gaya mana kai din nan kai annabi ne فلولا ألقي عليه أسورة من فضة أو جاء min min zahabin aw jaa ma'ahu malaikatu muqtarinin kaji dan Allah malam suka ce ina ma da an saukar masa da zinari kararrawai su rinka gani ana ruwan sa yana sauka gaba daya ko kuma mala'ika ya taho tare da shi yana rike da hannunsa muqtarinina suna hade wai mala'ikun nan da ake faɗa in annabi gaskiya ne to ya sauko daga sama a ga mala'ika ya sauko suna tare a cikin suratul zukhruf Allah ya faɗa cikin alfurqan wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhil lilmujrimin wa yaquluna hijran mahjura وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا الله يجي ودن دباسا فاتن غموا دمو كافري أرنا wanda ba su yadda da kiyama ba masu ƙaryata alkiyama suna faɗa suna maimaitawa ina ma da an saukan mana da mala'ika kiru da mu zo ganin annabin tsohuwa mu gan shi ya gan mu ya gaya mana cewa wannan gaskiya ne wannan annabi ko kuma mu ga Allah kiru da mu zo au nara rabbana ko dai Muhammad ya kawo mana mala'ika mu gani ko mala'iku ko kuma mu ga Allah ba wani maganan Allah ya boye ba a ganin shi mu gan shi karara Allah ya ce lalle waɗannan sun yi girman kai kuma sun zo da girman kai din mai girman gaske da nuna isa yau ma ya raunar mala'ika duk ranar da suka ga mala'ika la bushra yau ma idin lil mujrimi na to babu albishir a wannan rana ga mujrimai mabarnata in kun ga duk ranar da ka ga mala'ika to ka tabbatar mutuwa ta zo ma ai kwarai da gaske za ku ganshi za ka haɗu da shi in ka ganshi kun yi ido biyu to ka tabbatar za ka ji ka tukunya ne a kanka ko azara sun danna maka ƙasa ana maka marar buka wa madinuka haka suke ta gaya wa annabawa to Allah me Allah ya ce akan saukar da mala'ika
ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين Allah ya ce ai mu ba ma saukar da mala'ika illa bil haqqi sai dai inda azaba alhaƙin nan anan ka fassara ta da azaba kurum haka imam al-bazawi ya fassara ce ma nunazzilul mala'ika mu ba ma saukar da mala'ika a wannan dai gatsalin da kuka yi da wannan tambaya ta rashin mutunci to ba za mu saukar da mala'ika ba illa bil haqqi sai dai in ya zo yi muku azaba wa ma kanu idan munzarin idan kuma lokacin saukar su ya zo to ba su jinkirtawa idan to a wannan lokacin kuma munzarina ba sa jinkirtawa mu'akhirin ba kafirai sun ta neman a saukan musu mala'iku su gani a fili shine Allah ya ba su wannan amsa din idan kuka ga mala'ikun kiru da muzu to wallahi sai dai ku ga azaba wannan qur'ani kuma da kuke kareta kuke tozartar da shi me Allah ya ce akai إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون haka suke yi su ci mutuncin manzon Allah su ci mutuncin alkur'ani su faɗi munanan maganganu akan wannan qur'ani da yake hannunka Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wannan azzikir din kun ga a can sun ce wa qalu ya ayyuhal ladina zila alayhi dhikr ko ya wanda aka saukan masa da azzikiru alqur'ani innaka lamajnun kai ma hukaci ne ko to Allah ya ce mu ne muka saukar da azzikirin qur'anin ni na saukar da shi in ji Allah wa inna lahu lahafizun wani abu sai Allah ya ce kuma wallahi mu ne za mu kare shi ƙaryar ku maƙaryata yan ta'adda masu neman ɓata ƙur'ani ƙaryar ku masu neman cutar da addini wai su ɓoye ƙur'ani ko su hana mutane karatun ƙur'ani yana nan inna nanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna nahfazul qur'ani min ash-shayatin mu ne za mu kare ƙur'ani daga shaidanu ma aljanu waɗanda suke ƙoƙarin ƙari a cikinsa ko su tauye a ciki Allah ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid wala bu sai Allah to wannan ayar malamai suke cewa shine albishir da ake cewa musulmi ku sha kula mun ku yi baccin kula mai lafiya wannan alqur'anin ƙaryar wani wanda zai zo ya bata shi wai ya shigar da wani abu ya kara wani abu ka tambayi masana qur'ani mahaddata ko karatun qur'ani ake da mutum ya zo yana canja wasali sai ka ji karar jikinka ya taba wallahi ai kwarai da gaske wasali daya kana dora shi a sama a ƙasa yake to wallahi sai ka ji ina nan da nan kuma wato shi ita mu'jizar qur'ani duk kwarewarka da gogewarka a ciki lokacin da ka zo wasali ɗaya ka canja shi mai sauraron ka wanda ya san ƙur'anin wallahi sai ji ba daɗi a ransa kuma yanzu zai zaga ransa ya ɓaci yanzu ne masana alƙur'ani wanda Allah ba su ƙur'ani wato zuciyarsu ba ta iya jure barna suna ji ana ɓata ƙur'ani ba sa iya yi yanzu yanzu zaga sun yi faɗa sai ba daidai ba ne bai kamata ba yaya za a zo ana ɓata littafin Allah haka ɗan china yake karanta shi daidai dan cadi ma haka yake karanta shi daidai dan kamaru ma haka yake karanta shi daidai dan saudiya ma haka yake karanta shi daidai bature na ingila shi ma dole ya karanta shi daidai bahaushe shi ma daidai bahulatani shi ma daidai bateri dole a karanta shi daidai wasalin iri daya in allah ya sa'ada inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun akramakallah mu je ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون سي Allah tabaraka wata'ala ya dawo yake rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa laqad arsalna min qablika lalle hakika mun aiko kafin kai ya Muhammadu ba sabon ba ba kai ne mun farko ba kul ma kuntu bi da amina rusuli wa ma adri ma yufalu bi wala bikum ba kai ne farau ba kafin kai mun turo wasu manzanni mun aiko su fi shiya'il awwalin a cikin al'ummomi na farko kalmar ashiya tana nufin al'umman wal urun wato almadiya al'ummomi da karnoni da suka gabata kalmar shi'a a larabci ana nufin mutanen da suka hadu a wuri guda wadda kalmar su ta zamanto kalma ɗaya shine ake nufin ashi'a jam'in su shi'a wa ma yatihim min rasulin waɗannan al'ummomi da aka turo musu da manzanni babu wani manzo da ya zo musu illa kanu bihi yastazi'una face sun kasance suna izgilanci da shi kamar yadda suka yi maka izgilanci suka ce ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikru innaka lamajnun kai hakuri tasliya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka yi ta ba abin da ba su yi ba mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam kaga wulakancin da suka masa banu Isra'ila wai annabi Musa wai wai yana sa kaya yana rufe jikin su suka ce a ai abin da yasa ba a ganin al'aurarsa ai ai kaba ce da shi wai yana da manya manyan marina ne yana da ciwon kaba ne al'aurarsa ta kumbura haka annabi ya faɗa a cikin hadisin bukhari wa inna musa lahu adamu Allah da hikimarsa wata rana annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fita wajen gari ya je kogi wani tafki yana wanka ya cire kayansa ya ɗora akan wani dutse ya shiga kogi ya tsunduma yana wanka yana wanke jikinsa a matsayinsa na annabin Allah Allahu akbar Allah da hikima irin tasa sai ga Yahuda wannan sun taho wannan dutse da annabi Musa ya ɗora kayansa kawai sai dutsen ya tashi sama ya tafi da kayan annan musa waiwaya wasu ke da wahala kawai sai ya ga dutse ya yi sama da kayansa bai farga ba ya ruga da gudu ya fito daga ruwan nan ga kuma su banu isra'ila suna da tsaye a bakin ruwa ya ruga ana saubi ya hajar saubi ya hajar kayana kayana ya dutse kayana tsaya dauki kayana tsaya dauki kayana annan musa ashe Allah ya yi wannan hikiman ne ya fito da gudu shi hankalinsa yana kan kayansa suka ga al'aurar suka gan shi lafiyayyen mutum ne da halittarsa kyakkyawar halitta a matsayinsa na annabi sai suka juya suka ce ashe abin da ake cewa Musa yana da ciwon kaba yana da kaza yana da kaza ashe bai da shi Allah ya tsarkake shi saboda wannan dan su imani da shi amma duk da haka ba su yarda da shi ba sai da wata ran suka ce da shi arinallaha jaharatan ya kai Musa mu fa ka nuna mana Allah nan mu ganshi kiru da muzu fa akhadathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun Allah ya ce sai aka daka musu tsawa tsawa ta kama su suna kallo suna mutuwa ga annabawan da aka ta yanka su annabi haya yankan rago suka masa wallahi yadda ake yanka rago da wuka a kwantar da shi haka suka kwantar da annabi haya da annabi zakariya suka sa musu wuka suka yanke su tilas ku tuna kisan annabi yusuf abinda aka yi masa aka kama shi aka sai da shi aka jefa shi a rijiya aka yi masa kaza aka yi masa kaza aka yi masa kaza ku tuna yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen makka suka hana shi sakat suka ce ba su yadda da wannan addinin nashi ba ba su yadda zo yana musu yana cewa wai lata da uzza da manata da waye waye ba su yadda ba ya zai zo yana zagin allolinsu ya zai zo yana rena musu hankali ya zai zo ya ce addinin su ba daidai bane yaro karami a gaban su ya tashi ya zo musu da sabon addini yana neman mulki yana neman sarauta kai matsafi ne kai mahaukaci ne wani lokacin sai ce kai wannan mawaki ne Allah ya ce wa ma'allam na shi'ira kuma yan bagi lahu ba mu koya masa waka ba Allahu akbar Allah ce ba waka muka koya masa ba wa ma yan baki lahu kuma waka bata dace da shi ba in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin kaga wannan zikirin ne dai zikiri ne ambato ne mai kyau muka saukan masa kuma da qur'ani wanda yake mabayyani wa ma huwa biqauli sha'ir wannan qur'anin ba maganar mawaki bane kalilan ma tu'minun wala biqauli kahin suka ce boka ne Allah ya ce wannan ba maganar bokaye bane kalilan ma tadhakkaru tanzilun min rabbil alamin amma fi hadha alhadith antum mudhinun duka ba abin da ba a gaya musu suka samu abu talib bakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi banu hashim da banu muttalib da baki ɗayanku mun ɗauke muku wuta ba mu saye da sayarwa da ku ba mu muku aure babu kasuwanci a tsakaninmu ba magana a tsakaninmu da ku sai kun ɗauki muhammadu kun ba mu mu kashe shi kuna so a zauna lafiya a makka banu hashim da banu mutalib malam har wanda ba musulmin ba a ciki ba sai da abin ya shafe su laifin su kawai dangin annabi ne su haka suka je suka shiga wannan wannan kango na abu talib shekara uku garin makka ce zafi annabi ya ce sahabbai ku hijira ku koma habasha tunda makan ibada bara ce a makan ba sallar bara ce a makan ba tauhidin bare a makan koma habasha suka tafi habasha aka rubuta wannan alkawari na cewa sai an bada manzon Allah sun kashe a jikin takarda suka liƙe ta a ɗakin kaba a sama Allah ya turo gara ta cinye rubutun gaba ke daya sai ambatan Allah kawai da yake ciki shi ta bashi Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu cewa wannan alkawari da aka yi na zalunci da keta garama ta cinye rubutun aje a sanar da su suna duba suka ga takarda ta zama kolama ta zama fanko ba komai sai ambatan Allah a ciki mutanen da suke habasha din nan suka ce to bari su dawo lokacin kafaran maka suka ce to a fito daga wannan kangi da ake ciki su Muhammadu su dawo a ci gaba da rayuwa amma aka ci gaba da yi musu azaba su bilal sai duka sai azabtarwa su sumayya aka yi ta azabtarwa su ammar bin yasir waɗancan da suke habasha suka kamo hanya wasu suka ƙoƙarin dawowa maka suka dawo suka tarar da bala'in ya ninku ashe labarin da aka ba su cewa makka ta yi kyau makka ta yi daɗi ashe ba haka bane wannan ta sa wasu suka ce kai mu bari mu daɗa koma habashan nan da da farko mutum goma sha biyar ne suka tafi hijirar amma da abin ya tsananta komawa ta habasha ta biyu annabi ya ce ku daɗa komawa sai da aka samu mutum ɗari da ɗaya amma kafaran maka suka rubuta takarda suka haɗa kayan arziki da kayan kyauta suka aika wa najashi sarkin habasha habasha nan nan din nan fa nan nan ethiopia ne ba nan ethiopia ya san ethiopia nan ba akwai ethiopian airline ba nan nan ethiopia nan an annabi ya ce sabai su yi jira su dawo ya ce akwai sarki kirista ne baya bari a yi zalunci tun daga madina ai tun daga makka lokacin ba a koma madina ba suka zo suka sha zama kafirai suka aiko suka ce sai an koro su ya kai sarki ya kai mai girma ya kai mai kaza waɗannan mutane sun ƙaryata mu sun zagi allolinmu sun zo da sabon addini wai suna bin wani mutum muhammadu ka dawo da su gidan iyayensu dan me za su baro garinsu su zo gidan iyayensu addinin su in gaskiya ne kai ma ba su kyale ka ba suna zagi isa dan maryama suna cewa shi dan adam ne suna cewa ba allah bane suna kaza suna kaza da ke sarki ne mai hankali sai ce a ba zan yi ba kyautar ku ba zan karba ba aka ba wa fadawansa cin hanci saboda a bayar da sahabbai a mai da su aje a ci gaba da musu azaba duka malam manzon Allah yana zaune a maka yana ganin wannan kuttu da bakin ciki da damuwa ba yanda zai yi sarkin ne ya ce ba zan yi ba ya ce ina Ja'far aka kira Ja'far dan uwan Ali bin Abi Talib ya ce zo ka bani labari me gaskiyar addinin ku Ja'far ya ce ga addinin mu ya danna masa suratu Maryam kafa ya ayin sad zikru rahmatu rabbika abdahu zakariya yayi talo da masa suratu maryam din nan sai ga najashi yana kada kai yana zubar da hawaye yana jin labarai irin na asalin shi kansa annabi isan ya aka yi shi yaya labarin mahaifiyarsa ya ji irin bayani mai gamsarwa ya ce wannan bayanin ai haka yake ya ce ku ci gaba da zama wallahi malam Allah ya karfafa musulunci ana cikin wannan yanayi malam makka ce zafi manzo Allah ya ce sahabbai kunga tunda abin bai zai ba ku hada kayan ku koma Madina ku tafi fita madinan wallahi malam a ɓoye suke fita ba su isa su haɗu mutum ashirin talatin arba'in a lokaci guda ba sai dai a dabaru haka suka ci zara jiki suna fita daga makar nan sai dai a nemi mutum a rasa suka haƙura suka bar gonakinsu suka bar matansu suka bar 'ya'yansu suka bar 'yan uwansu suka bar danginsu suka bar kasuwanci suka bar komai nasu suka tafi garin madina a lokacin fa manzon Allah bai koma madinan ba yana makka abubakar ya ce ya rasulullah kai yaushe za ka tafi ya ce baran tabu ba sai allah ya bani izini wanda allah ya ce har yanzu allah bai ce man da tabu ba wata ran da tsakar rana sai na abubakar yana gida kawai sai ya ji ana kwankwasa kofa aka je aka duba aka yi sallama aka ji ana sallama aka ce waye sai ce a ce masa muhammadu ne allahu akbar ce manzan allah gaba daya ce wallahi shi ne ya zo gidanka yau yana zuwa wajen manzan Allah zai tare shi sai manzan Allah ya ce ka fitar da duk wanda yake cikin gidanka yanzu su fita daga nan su fita su fita su fita za mu yi magana manzan Allah ya lullube kansa ya rufe cikinsa ba yadda za a yi a gane shi saboda me saboda idan ya fito a wannan lokaci kafiran maka suka ganci za ce Muhammadu ya je gidan Abubakar za a kulla wani abu so badda kama yayi ya halatta ka rinka badda kama lokaci bayan lokaci annabi alaihi salatu wassalam ya ce da abokan fidda iyalinka fidda wanda suke gudun sai ce sai abokan shi ya rasulullahi ba kowa annabi yana nufin in akwai wani bako saboda kar a zo a ce annabi ya ce wani wani bako ya ce ai na ga muhammadu ya shiga nan sai ce ai ba kowa iyali iyali na ne da aisha kawai a cikin da wayar sauran sai ce shi kenan sai ce to Allah ya umarce ni da hijira yanzu yanzu abubakar kafin manzan Allah ya kara magana sai ce as-suhbata as-suhbata ya rasulullah tare za mu tafi ya manzan Allah tare za mu tafi tare za mu tafi gabadai gabadai kenan kafin manzan Allah ya mai sai ce manzan Allah dan dakata sai ya zagaya bayan gida ashe ya tanadi manya-manyan raƙuma ababen hawa ya ciyar da su abun ya sun ci harawa tuntunin ya tanadi sai ya ce ya manzan Allah ɗauki ɗayan ɗau ɗaya mu tafi manzan Allah ya ce a biya zan yi ya ce haba ya rasulullahi ni za ka sai abu a wajen annabi ya ce sai na biya biyan ka zan yi ya ce ai daman na tanadan maka ne ka duba abubakar ashe tuntuni shi ya tanadi abin hawa da za a yi hijirar nan kawai ya san ba yadda za annabi ya fita ba ba tare suka fita ba Allah wadaran dan shi'a Allah wadaran dan shi'a duk wanda yake shi'a bai ci sa zuwa duniya ba wallahi abubakar wanda ya taba abubakar ai bai more ba ai wanda ya taba abubakar ai tsohuwarsa ta yi naƙudar banza subhanallah ya ce tare za mu tafi wanda Allah ce mu tafi ba lokaci abinda muka bada daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh